أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka masu sauraronmu na kusa da nesa ina sallama yawan addinin musulunci da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya dawo da mu ci gaba da fassara wannan littafi na qawaidi wanda a yau shine halkan mu ta takwas a cikin fassara ta wani littafi na kawaidi wanda kuma in ba amince ba mun kwana ne a ƙarshen bayani akan ma'anar la ilaha illallah din nan wanda mun mai bayani wancan lokaci cewa dama shi littafin na kawaidi daga bakin babin nan na mustahabban wanka to da bakin na asulin shi littafin na kawaidi din ya kare bakin babun da bakin babun fi fadailil gusul din nan to zuwa ƙarshe ne to shine na a bakin kawaidi wannan sauran ƙari ne wanda malamai suna ga ya kamata su riskar da shi a ciki amma ba ainihin rubutun shi asulin mai littafin ne na kawaidi ba to saboda muhimmanci ne shi yasa malamai suka riskar da shi aka hada shi da wannan littafi na kawaidi din saboda haka a yau zamu tashi ne akan inda yake ake magana ga aqidan nan ta murshida wato shine aqida ta ahlus sunna ma'ana dukkan mutumin kirki wanda yake mabiyi hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan aqidar za a yi bayani yanzu ita ce wadda ya kamata ya kudurce a cikin tauhidinsa saboda haka wannan aƙida ce ta ahlus kamar yadda aka sani dama ko can cikin aƙidu ne zaka samu waɗansu suna kawo su fahimci fahimci ciki amma dai in kana son ka bi tattar aƙida to ka bi aƙidar watan asha'ira cikin ahlus sunna ka bi aƙida ta asha'ira wato su ne mabiya abul hasan al-ash'ari kenan da kuma maturidiyya su ne su kuma mabiya abu mansuril maturidi wanda su ne waɗanda suke suka tace aƙida mai kyau wadda ba ta sifanta Allah da wata sifa ta halitta ba ta sifanta Allah da wata sifa ta na ƙasa ko wani abu mai kama da haka a'a saboda haka sun tace kwarai da gaske saboda haka duk wanda yake son ya kudurci aƙida kyakkyawa mai kyau wanda insha Allah ya haɗu da Allah lafiya kalau to wannan aƙida ta asha'ira da kuma maturidiya su ne waɗanda suka kamata watan ya zama a ci an kiyaye saboda su suna tace abin duk yadda ya kamata to wannan insha Allah za mu yi magana akan wannan aƙida ta murshida wadda yake akan karkashin watan asha'ira din kenan to shine za mu fara kamar yadda muka sani kuma muna fara karantawa mu fassara sannan daga ba sai a dawo a yi ƙarin bayani saboda haka yanzu za mu karanta da fassara sannan daga ba sai a dawo da ƙarin bayani insha Allah wato shine bala yake cewa bismillahi muna fara karatu da sunan Allah arrahmani mai gamamman kyauta a nan duniya ko kuma ka ce mai gamamman rahama a nan duniya arrahimi mai kibabbin jin kai a lahira wa sallallahu Allah ya da tsira alan nabiyil karimi bisa ga annabi mai girma amma ba'du bayan haka fa hadhihi wannan aqidatu ahli sunnati aqida ce ta ma'abuta sunna ma'ana aqida ce ta mabiya hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama almusammatu abu ambato ma'ana wadda ake ambato da suna bil murshidati mai shiryawa shine ma'anar murshida sannan madaha shehu malam ya yabi wannan aqida ta murshida al'allamatu mai yawan ilimi as-subkiyu imam subki ana cewa wasu na fasara da wasu na cewa makirin farfaru wai ma'ana shine wanda yake mai kaman sarrafa harkar zinari da azurfa kenan to shine suna cewa makirin farfaru shine ma'ana as-subkiyu wallahu alamu wa gairuhu da wani shi ya yabe ta ne fi dabaqati a cikin littafin shi na dabaqatu shafi'iyyatul kubra wa gairiha da waninta fal tuhfaz a kiyaye ma'ana a kiyaye ta wa nasuha abinda annasin ita wannan aqida ta murshida shine i'lam ga ta nan shine zai bayani yanzu yace i'lam ka sani arshadana Allah Allah ya shiryar da mu wa iyyaka da kai mai karanta ko mai saurari kenan annallaha lalle Allah madaukakin sarki azza wa jalla mai girma da buwaya wahidun makaɗaici ne fi mulkihi a cikin mulkin shi khaliqul alami mahalicin dukkan talikai ne ma'ana mahalicin halitta ne shine khaliqul alami mahalicin talikai ne bi asrihi gaba ɗayanta ma'ana tushen asulin talikai baki ɗaya to ubangiji madaukakin sarki shi ya halice su al'ulwi madaukaka su watan halittun wasufuli da kuma makaskanta wal arshi sannan kuma Allah shine mahalicin al'arshi wal kursiyi da kursiyu ma'ana wal arshi shine gadon mulki wal kursiyu da kujerar mulki na Allah subhanahu wataala was samawati da sammai wal ardi da kasai wa ma fihi ma da abin da a cikin su wa ma bainahuma da abin da tsakanin su jami'ul khalaiqi dukkan halitta makahuruna abin rinjaya ne bi kudratihi da ikon shi ma'ana ya rinjaye su shi Allah madaukakin sarki la ta taharraku zarratun wata ƙwayar halitta ba ta motsawa illa bi iznihi sai da iznin shi Allah madaukakin sarki ana cewa ƙwayar zarra wasu kuma suna cewa la ta taharraku zarratun watan wata ƙwayar zarra shine ma'ana wani jan kiyashi ko kuma wani abu dai mafi karamci baya motsawa shine la ta taharraku zarratun wata ƙwayar halitta ba ta motsawa illa bi iznihi sai da iznin Allah madaukakin sarki laysa ma'ahu mudabbirun ba wani mai jujjuya al'amura tare da shi ko ka ce laysa ma'ahu mudabbirun ba wani mai gyara al'amura tare da shi fil khalqi a cikin halitta wala sharikun ko abokin tarayya fil mulki a cikin mulki hayyun shi rayayye ne ta har abada qayyumun mawadaci ne da kanshi da zatin shi la ta'khudhuhu sinatun gingedi baya rikon shi subhanahu wataala wala naumun balle bacci alimul gaibi shi masanin boye ne was shahadati da bayyane la yakhfa alaihi shay'un wani abu ba ya boyuwa gare shi fil ardi a cikin ƙasa wala fis sama'i ko a cikin sama ya alamu ya san ma fil barri abinda a cikin sarari wal bahari da kogi ma'ana cikin ruwa kenan wa ma tasqudu min waraqatin wani ganye baya faduwa illa ya alamuha face sai ya san shi Allah wala habbatin ko wata ƙwaya fi zulumatil ardi a cikin duhun ƙasa wala ratbin ko danye wala yabisin ko busasshe illa fi kitabin mubinin face sai yana cikin littafi mabayani shine lawhul mahfuz a hada bi kulli shay'in ilma a hada bi kulli shay'in ya kewaye da dukkan komai ilman gasani wa ahsa ya lissafi kulli shay'in kowane irin abu adadan ga yawa ma'ana ga adadin yawan shi fa'alun shi mai aikatawa ne lima yuridu ga abin da ya nufi qadirun mai iko ne alama ya sha'u bisa ga abin da ya so lahul mulku mulki ya tabbata gare shi wal gina da wadata walahul izzatu girma ya tabbata gare shi wal baqa'u da wanzuwa walahul hamdu godiya ta tabbata gare shi wathana'u da yabo walahul asma'ul husna kyawawan sunaye sun tabbata gare shi wasifatul ula da sifofi madaukaka la dafi'a ba mai tunkudewa lima qada ga abin da ya hukunta wala mani'a ba mai hanawa lima a'ta ga abin da ya bayar yaf'alu yana aikatawa fi mulkihi a cikin mulkin shi ma yuridu abin da ya nufi wa yahkuma yana hukuntawa fi khalqihi a cikin halittar shi ma ya sha'u abin da ya so la yarju thawaban baya kaunar lada ma'ana bai kaunar wani ya biya shi abin da yake yawa halittar shi wala ya kafa iqaban ba ya tsoron azaba in bai yi ba wanda isa kuma ya hukunta shi subhanahu wataala shine la ya ju thawaban baya kaunar lada wala ya khafu iqaban baya tsoron azaba laysa alaihi haqqun ba haƙi akan shi wala alaihi hukumun ba wani hukunci akan shi fa kullu ni'matin dukkan ni'ima minhu daga gare shi fadalun fadalaci wa kullu ni'matin dukkan azaba minhu daga gare shi adlun adalci ne la yus'alu ba a tambayar shi shine la yus'alu ba a tambaya amma yaf'alu daga abin da ya aikata wahum su bayi yus'aluna ana tambayar su da abin da sun kai kenan mawjudun shi samamme ne qabla al-khalqi gabanin halitta laysa lahu qablun baya da gabani wala ba'du ko baya wala fawqu ko sama wala tahtu ko karkashi wala yaminu ko dama wala shimalun ko hagun wala amama ko gaba wala khalfun ko baya wala kullun ko duka wala ba'dun ko sashi wala yuqalu ba a cewa mata kana yaushe ya kasance wala aina kana ko ina ne ya kasance wala kaifa kana ko ta a'a ya kasance mana ta yaya ya kasance kawwanal akwana shi ya kasantar da kasantattu wai ma'ana shi ya halicci halitta shi ma'ana kawwanal akwana shi ya halicci halitta ko kuma kace shi ya kasantar da kasantattu wadabbar zamana shi yake jujjuya zamani ko kace shi yake gyara zamani dai ana cewa haka din wadabbar zamani shi yake jijjuye zamani la ya taqayyadu ba yadda bai baituwa bil zamani da zamani wala yahtassu ba yake bantuwa bil makani da wuri wala yalhaquhu wahamun zato ba ya riska shi wala yukayyifuhu aqlun hankali bai iya hakikantar da shi wala yanhasiru fi dhihni ba ya takaituwa a cikin kwakwalwa ma'ana fahimta kake nan wala ya tamathalu ba ya misiltuwa fil nafsi a cikin rai wala ya tasawwaru ba ya surantuwa fil wahami a cikin zato wala ya takayyafu ba ya haƙiƙantuwa fil aqali a cikin hankali wala talhaquhu al awhamu zace zace ba su riskashi wal afkaru da tunani jalla ya girma an shabihi daga kama wan nadhiri da wari ma'ana wanda suke tsara kenan laysa kamithlihi shay'un babu wani abu misalin shi ma'ana irin shi Allah wa huwa sami'u shi Allah mai ji ne albasiru mai gani saboda haka zamu koma insha Allah sai a ƙara mai daidai gurgudu abin da ya samu shiga na farko kamar da muka yi magana cewa wannan aqida ce ta ahlus sunna wadda take ake buƙatar dukkanin wanda yake mabi ahlus sunna in yana so ya samu tataccen tauhidi mai kyau to ya kudurce wannan aqida ita ce aqida ta asha'ira wato shine aqida asha'ira kenan sannan ko kuma aqidar watan maturidiyya wato shine asha'ira su ne mabiya abul hasan al-ash'ari kenan maturidiyya kuma mabiya abu mansur maturidi to waɗannan su ne sun ka kiri da aqida mai kyau wanda suka tace abubuwan wanda ba su sifanta Allah da wata sifa irin ta halitta ba ko wata sifa ta na ƙasa ba ko wani abu wanda bai dace a jingina ga Allah subhanahu wataala ba to wannan shine aqida ta su to shine yana farawa da haka cewa bayan yayi bismillahir rahmanir rahimi bismillah muna fara karatu da sunan Allah ar-Rahmanu mai gamamman rahama a nan duniya wato shine nan duniya Allah rahamata yana ba kowa da musulmi da kafiri da mutumin kirki da mutumin banza kowa da kowa sannan ar-Rahimi mai kibabin jin kai a lahira wanda ma'ana a lahira ya ka zo ba wani wanda Allah zai sa ni'ima ta sai mai imani da aiki na kwarai wa sallallahu Allah ya dada tsira alan nabi bisa ga annabi al-karimi mai girma mai karamci amma ba'du malam ya ce to bayan haka ma'ana bayan waccan bismillah da aka yi to fa hadhihi wannan abinda za a yi bayani yanzu aqidatu ahli sunnati ita ce aqida ta ma'abuta sunna wai ma'ana shine mabiya hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan ita ce aqida su idan mutum ya saba ga wannan aqida to watan ya saba ga hanya ta ainihin mabiya ahli sunna din almusammatu abu ambatu wai ma'ana wannan aqida wadda ana ce mata wai sunanta ne yake so ya ga maka sunan aqida shine almusammatu abu ambatu bil murshidati da suna murshida mai shiryawa sai ce to kuma madaha shehu malam ya yabi wannan aqida ta murshida din nan wani malami ne shine sai ce al-allamatu malamin nan mai yawan ilimi as-subkiyu imam subki kamar yadda na faɗa wasu na fasara da Hausa ce makerin farfaru to mamasuki din nan wato ainihin sunan shi shine Abdul Wahhab bin Ali bin Abdul Kafi Subki shine sunan nashi Abdul Wahhabi bin Ali bin Abdul bin Abdul Kafi Subki kuma shi mamasuki din nan guda biyu ne akwai da akwai uba wato shi baban shine Ali bin Abdul Kafi Subki babban malami ne shi ma kwarai da gaske to shi abbaban wannan wanda ya yabi wannan a aƙida ɗin ta ita murshida ɗin da yake magana nan to shi wancan baban shine imamu ali bin abdul kafir suki din babban malami ne kwarai da gaske wanda a bangare daban-daban na ilimin na addini kuma shi ma yana daga cikin asha'ira wanda har ma ya ta rubuci rubuci kwarai da gaske yana da littafin da wallafa wanda ciki ma har raddi ya shayi ga ibnu taymiya akan waɗansu abubuwa nashi marasa kyawu wanda lokacin da yawan nan shi kan ibn tamiya ma akwai inda yake cewa ma radda alayya faqihun illa subki yace ai ni ba wani faqihi ma'ana masanin ilimi masanin addini wanda ya taba mana raddi in ba subki ba inji shi ibn tamiya da kai ne kaji kenan ibn tamiya ya ji raddi kenan yawa ya ji ya radda take ne shi yasa kaji yana cewa shi kai ne ba wanda ya mai raddi in ba subki ba to saboda haka kaga ya ji ya ji abin da ya sha kenan to shi ne imamu suki kenan shi abbaban wannan abdul wahabi din wanda ya yi wannan aqida din to shi ne nan wannan dan nan dan ne ake nufi nan wurin ba ainihin shi baban ba to shi ne yake magana cewa alamatu suki ya yabe ta wa gai shi ne yace madaha shehu malam ya yabi wannan aqida al-allamatu mai yawan ilimi din na asuki shi ne imamu suki wa gairuhu da wani shi fi dabaqati ya yabe ta ne a cikin littafi ne mai suna dabaqatu shafi'iyyatil kubra a cikin ya yabi wannan littafi din wannan mushida din kuma wannan abinda yake faɗa da ma wajen yabon shine yake cewa walaysa fiha ma yunkiru sunni a cikin wannan aƙida babu wani abu wanda ahlus sunna na gaske zai yi musu wai ma'ana ba wani abu in dai mutum ahlus sunna ne shi na gaske ba wani abu cikin wannan bayani da za a yi wanda mutum zai ji cewa shi bai yarda da shi ba in dai ahlus sunna ne na gaske to shine ma'ana yaban da ainihin yayi ma wannan aƙida ta mushrida din to shine ya yabe ta ne fi dabaqati a cikin wata littafi ne na dabaqatu shafi'iyyatul kubra wa gairiha da waninta bal tuhfaz yace to a kiyaye wannan ainihin bayani za a yi na murshida dinnan ne mai shiryawa dinnan a wannan aqida to a kiyaye ta da kyau wa nafsu ha yace abinda an nassin ta wai ma'ana ga ta nan zai ma bayani yanzu din sai ce na farko ya ilam ka sani arshadana Allah Allah ya shiryar da mu wa iyyaka da kai ma'ana da kai mai saurare ko kai mai karantawa shine arshadana Allah wa iyyaka annallaha ka sani cewa lalle Allah madaukakin sarki azza wa jalla mai girma da buwaya ka san da cewa shi wahidun makaɗaici ne wai ma'ana shi kaɗai yake fi mulki a cikin mulki ne ba wani wanda yake da hannu cikin mulkin Allah subhanahu wataala saboda haka ubangiji tunda mulki mallaka ta ce duk abin da ya so kuma shi zai yi a cikin halittar shi saboda haka shi yasa kamar yadda muka sha ba da misalin cewa inda ana ce a ce Allah guda biyu ne to ai da matsaloli za su faru masu dimbin yawa ana iya samu wajen halitta ma a samu matsala a zo za a halitta da a cikin cikin mahaifiya ta wannan Allah ya ce namiji ya kaso ai wannan ya ce mace ya kaso ai inda Allah biyu ne ko da sai an samu wannan rigima kaga da an samu matsala kenan ko kuma a ce Allah biyu ne ai akwai wani daban sama wani ƙasa daban misali kaga inda haka nan ne ai da in Allah ƙasa ya ce bai yadda a mai ruwa a jike mai ƙasa kaga da an samu matsala kuma in wancan da shi ko tun da dai inda a ce Allah biyu ne ai kaga mulki ne zai gudu sai ya yi din an ka ce kai to in yayi wadin mi kaka tunani an ka ce an ka jike ma Allah ƙasa ƙasa kuma ya ce bai yadda ba inda Allah biyu ne ko kuma shi Allah sama inda biyu ne Allah akwai wani daban sama sai ya ce shi bai yadda ana kunna wuta ana bata mai sama da hayaki banan kasa kaga saboda haka to amma Allah shi shi kadai ne subhanahu wataala to shi yasa shi kadai yake a cikin mulki ne khaliqul alami kuma shi Allah shi ne mahaliccin dukkan halitta baki da al'alam duk abun da ba Allah ba shi ake shi ma alam shine alhamdulillahi rabbil alamin kenan to shine duk abun da ba Allah ba shi ake shi ma alam to shine ma'ana shi Allah maɗaukin sarki shi ne mahalicin dukkan halitta bi asirihi gaba ɗayanta ita halittar akwai bi asirihi da sinun bi asirihi ba baca ba bi asirihi akwai asar watan na kohai na abu haka da caki na ake rubuta shi sa'un kenan akwai kuma bi asirihi wannan ne da sinun ne shi kuma gaba ɗaya ainihin su halitta wai tushen asulin halittar baki ɗaya to Allah maɗaukin sarki duk shi ya yi ta halittar nan kuma al'ulwuyi maɗaukakiya duk shi ya halice ta in ma'ana in ka dauka kaman halittar sammai kenan abubuwan da a cikin sammai irin mala'iku hakan ga da sauransu to Allah shi yasu irin su al'arshi su kursiyu din zuwa ga sammai din da mala'ikun da a ciki da tauraron da a ciki da komi da komi to shine ma'anar madauka din na sama kenan wasu fuliyi da kuma makaskanta na ƙasa kenan wato duk halitta da a cikin ƙasa to duk Allah shine wanda yake ya halice su kuma kana iya cewa al'uluyi watan halitta madaukakiya ma'ana mai madaukakiyar daraja mai matsayi kamar annabawa da manzanni da kuma mala'iku da sauran dukkan bayan Allah mutanen kirki masu daraja a wajen Allah to duka Allah shi su wasu fili da kuma makaskanta kaman kafirai kenan waɗanda ba su da imani da sauran abubuwa masu waɗanda suke miyagu marasa kyau cikin mutane da aljanu baki daya to shi ne ma'anar al'ulwiyi ɗin maɗaukaki wasu fuliyi da kuma makaskanci wato su halittun kenan sannan wal arshi haka na al'arshi shi ma Allah maɗaukin sarki shi ya halicce shi wal kursi ma'ana al'arshi shi ne gadon mulki wal kursi da kuma kursi wato shi ne kujerar mulki na Allah subhanahu wata'ala amma fa ba wai don zama ma'ana na mulki yake nufi saboda ai ka san ko da a Hausa ma ai kaga za aka ji an ce ai wani shi ai bisa gadon sarauta to ai kaga ba ana nufin zaka take isko shi ne bisa gado ba go kaga ba shi yake nufi ba saboda haka ma'ana wai mulkin ake nufi wai shine yake da mulki to ba gado ake nufi wai Allah yana da gado wanda yake zauna kan shi ba subhanahu wataala da aka ce kujerar mulki aka ga shi ma da Hausa ana yi haka ne sai ga janci ai wani bisa kujerar mulkin wuri kaza ka gani ba kuma ana rahin in ka zo ai can bisa kujera dole zaka isko shi ba ko shi to ba shi yake nufi ba to saboda haka wato wannan halitta ce ta Allah madaukakin sarki wanda yayi wanda kursiyu din nan da za a dauke sammai da kasai da duk abin da a cikin su gaba daya a jefa bisa ga shi kursi al'arshin nan to da yanda ka san an ɗauko ƙwandala kamar irin kuɗin da na naira ɗin nan na ƙarfe a ɗauko ta a samu wani daji babba a jifa ta ciki ai kaga wannan ƙwandala ba ta tare komai cikin wannan faɗin daji to haka inda za a gama halittar samai da ƙasai gaba ɗaya da abin da a cikin su a jifa to in an ka jifa su akan alarshi haka za su zama da kasan ka ɗauki ƙwandala ƙwara guda ka jifa cikin daji mai faɗi in wannan ƙwandala tana tare wani abu a cikin wannan daji to halitta samai da kasai su ma suna tarwana saboda girman shi al'arshi din shi yasa zaka ji ana cewa shi yasa zaka ji Allah yana magana cewa rabbul arshil azim ubangijin al'arshin nan mai girma kaga duk abin da kaji Allah ya ce mu azima ya kaga babban ne to shine wato mahalicin al'arshi da kursiyu shi Allah madaukakin sarki sannan was samawati kuma shi Allah shine mahalicin sammai sammai guda bakwai kenan baki daya wal ardi kuma shine mahalicin kasai su ma duk guda bakwai ne kamar yadda Allah ke cewa kun bayan haɗin magana halitta sami sai ce wa min al-ardi mithlahunna haka nan ƙasa misalin su ma sammai din duk Allah shi halitta su ma na guda bakwai kenan ah shine was samawati wal ardi wa ma fihi ma da abun da a cikin su sammai da ƙasai din kaga abun da a cikin sammai tun abun da ya shafi watan al'ari abun da ya shafi rana da wata taurari mala'iku da sauran duk halittu waɗanda Allah ya na sama to Allah madaukin sarki duk shi halice su abinda a cikin ƙasa su kuma wanda bisa bayan ƙasa irin mutane aljanu dabbobi kwari bishiyoyi duwatsuna da sauran abubuwan da Allah subhanahu wataala ya halitta to shine yake faɗa cewa duka shi Allah shine madaukin sarki shi ya halice su shine wa ma fihi ma da abinda a cikin su wa ma bainahuma da abinda a tsakanin su duk halittu kenan da ciki in kai magana abinda a cikin watan sammai kamar wanda muka faɗa na ƙasai kuma in ka shiga a can cikin ƙasa din duk halittar da a can ƙasa din baki da su ma suna ciki sannan mala ya ce jami'ul khala'iqi dukkan halitta gaba daya to makhuru na abin rinjaya ne bi qudratihi da ikon Allah subhanahu wataala wai ma'ana Allah ya rinjaye dukkan halitta ta baki daya babu wani wanda zai iya ja da Allah subhanahu wataala ubangiji marinjayi ne akan dukkan halitta shi sannan la ta taharraku zarratun wata kwayar halitta ba ta motsawa illa bi iznihi sai da izinin shi saboda haka kai yanzu duk lokacin da zaka motsa jikinka kamin ka motsa sai yadda Allah da izinin shi ya san zaka yi ya tsanka ba zai motsa ba sai da izinin ubangiji madaukakin sarki duk wata halitta da ka sani ta dabbobi kwari kai ko kananan kwari da zaka rika gani suna yawo duka ba za su motsa ba sai da sanin Allah subhanahu wataala kaga wannan ba karamin watan iko ne na Allah madaukakin sarki wanda kaga ko dai rami daya na wasu kwari kamar misali a samu tururuwa sai a ce wannan gidan shi kadai a ce kana kula da motsinsu shiga su da fita su ai kaga ba karamin aiki bane to Allah subhanahu wataala duk halittar duniya baki daya ba abun da yake motsi ya motsa face sai Allah madaukakin sarki in ya bashi izini da dama ne sannan zai motsa din sannan shi Allah madaukakin sarki laysa ma'ahu mudabbirun ba wani mai jijiyoyi al'amura tare da shi ya ko kuma kace mai gyara al'amura duk ana fasara da hakan wai ma'ana shine ba wani wanda shi ka taimaka ma Allah a wajen wasu al'amurra a yi kaza a yi kaza wanda wai in wannan din bai taimaka ma Allah maɗaukin sarki ba abin ba zai yi ba subhanahu wataala ba haka yake bane sabanin mulkin sauran mutanen duniya da zaran ba jama'a da za su taimake su ba mulki yannan a to yanka ce wannan sarki ne amma bai da wanda zai cewa ta yi sawo man kaza ta yi sawo man kaza ta yi ma aiki kaza sai ya zo ya da kai ne kaga ba sarauta kenan to shine ubangiji maɗaukin sarki wato ba ya da wani mai jujjuya mai al'amura ubangiji madaukin sarki shi ka gabatar da komai shi yasa shi komai na ubangiji ya so a mana halitta kaga nan shi mai mulki abin da mulki ne sai mai taimaka mashi ya mai wancan ya mai wancan to amma shi Allah baya da bukata shi in ya tashi bukatun ya abu sai dai kun fa yakuni ne kurun subhanahu wataala to shine ma'ana in yayi niyyar halitta abu kenan in yayi niyyar yin abu ko menene to shine la shirika da hufi shine laisa ma'ahu mudabbirun ba wani mai jujjuya al'amura tare da shi fil khalqi a cikin halitta wala sharikun ko wani abokin tarayya fil mulki a cikin mulki a ce ai Allah su bi suka mulki ko alama za ka ga sauran masu mulki baki ɗaya wancan yana mulkin gari kaza wancan gari kaza amma shi Allah mulki ne baki ɗaya sama da ƙasa duka ya game shi yasa za ka ga masu takama da mulki ana jin tsoron mulki mai mulki yana kaza to ai in magana tsoron mai mulki akai Allah madaukakin sarki shi kamata a ji mulki tunda duk mai mulki iya garin shi yake mulki ko kuma iya bakin yankin da anka yi masa yake mulki in irin shugabanni ne irin hakan ga a ce gwamna misali bakin iya jiha ta yake mallaka in irin shugaban kasa ne bakin kasa ta yake mallaka bai mallaka wata kasa to shi Allah madaukakin sarki ba jaha guda yake mulki ba ba ƙasa guda yake mulki ba ba fadin ƙasa yake mulki ba shi mulki ne sama da ƙasa da ko ina ne kai ba wanda mulki ne ko ya kai sama to shi ko Allah madaukakin sarki duka sama da ƙasan mallaka ce ne kaga in mulki ka baka tsoro ka ji tsoron mai mulkin nan ka aikata wani abu to shi Allah madaukakin sarki shi an mai mulkin subhanahu wa ta'ala to shi ne bai da abokin tare a cikin mulkin shi hayyun shi rayayye ne ta har abada rayuwa kayyumin kuma shi ne wanda yake mawadaci da zatinsa bai dogara da kowa ba bai bukata komi ga kowa kuma shi ne mai kula da al'amuran dukkan halitta shi ma baki daya kuma la ta kuzu husinatun gengedi baya rikon ubangiji madaukakin sarki yau a ce Allah madaukakin sarki yana an gaje subhanahu wataala ko alama wala naumun balle bacci wato wai ma'ana shine wanda gengedi ma bai kama shi ba to balle ya bacci kenan ai ba Allah subhanahu wataala ba ai ko malaiku ba su yin bacci da halitta dai ko to balle Allah subhanahu wataala sannan shi alimul gaibi masanin abubuwan da boye ne wai duk abun da boye shi Allah madaukakin sarki ya san wannan abun komi buyar tashi din wasu shahadai kuma sannan masanin abin da bayyane ne shiya la ya khafa alaihi shay'un wani abu ba ya boyuwa ga Allah madaukakin sarki fil ardi a cikin ƙasa wala fis sama'i ko a sama ko ina ne abun yake duk irin yanda ya shiga cikin ƙasa ne ya boye ko a ina ne to Allah madaukakin sarki yana sane da abun yana ganin shi kuma to shine ma'anar watan ya san abun da boye da abun da bayyane a cikin sama ko a cikin ƙasa ya alama ya san ma fil bardi abun da a cikin sarari wai duk abun da aka bayan ƙasa Allah maɗaukin sarki ya san shi ko menene shi ya wal bahari sannan da kuma abin da a cikin kogi wai ma'ana duk abin da a cikin ruwa tekuna ne gebe ne dam dam ne duk abin da a cikin ruwan fadin duniya kakaf Allah subhanahu wata'ala ya san duk kwarin da a ciki kaga Allah ya halitta kala kala yayi waɗanda a bisa ga sarari na niya sannan kuma ya halitta waɗanda suke a cikin watan ruwa wanda su mahalittun ruwan yawa gare su kwarai da ke suke wasu ma suna cewa kamar halittun ruwa ma sun fi Uh, na saman tudu yawa to kaga kuma halittun kala-kala Allah subhanahu wata'ala to shine ya san duk abin da a cikin ruwa din da cikin sarri din sannan wa matas kudu min waraqatin wani ganye baya faduwa illa ya alamu hafa ce sai Allah ya san da shi ya wai duk sanda zaka ganin wani ganye wani watan ice ko kace bishiya kunnin ta zai kace ki ya fado kasa tun kame ya haka din dama an san da hakan Allah ya san da hakan din kuma lokacin ne wanda za a yi hakan din to shine ba wata ba wani ganye wanda zai fadi face sai Allah da ma ya san da shi ya wala habbatin ko kuma wata kwaya fi zulumatil ardi a cikin duhun kasa duka Allah ya san da ita wato aka ce duhun kasa saboda abin da yasa ita kasa dama dama duk sanda zaka ƙara shiga cikin ta duhu ne zaka yi adadin ƙara shiga ciki kuma adadin yawan duhun da zaka ƙara haduwa da shi kana ƙara yin kasa duhun na ƙara ƙaruwa ne sai shi yasa ya ce watan a cikin duhun kasa to duk abin da a ciki Allah ya san da shi sannan wala ratbin ko danye ne shi wannan abun wala ya bisin ko busasshe ne zai faɗi ko abin da a cikin ƙasa ɗin ne cikin duhun ƙasar duk ya san da su ba ai Allah madauke saki don ya gwada mana hakan kana ganin idan an yi ruwa manoma ai shuka suke jiya su gona idan aka je aka yi wannan shuka a gona kaga ƙarshe abin da yake gudana ai dukkan abin da ka zuba cikin ramin sai Allah ya hikar da shi misali ga rami sai ka zuba ƙwaya kamar da ta kai ashirin haka misali kaga duk ishirin ɗin na hituwa za su in dai ba wata aldama lalatatta ba da ta lalace ba ko wadda wani ƙwaro ya ɗauke ba don Allah ya gwada maka duk ya san da wannan kwayar da ka zuba sai ya kama da su din kaga haida da kanka ma sai ka je daga baya kana cirewa kana rarragewa to Allah madaukakin sarki duka ya san abin da a cikin ƙasa din watan busashi da kuma danyu waɗanda ka shuka sun kai to da waɗanda ka shuka maka min su hito din duka ya san da su ba subhanahu wataala wato shine wala radabin ko danye wala yabisin ko busashi illa fi kitabin mubinin face shi yana cikin littafin nan mabayani shine littafin lauhul mahfuz dukka da ma an rubuta duk abin da zai faru duk abin da zai faru gudan da ma Allah madaukakin sarki yana nan tsare an rubuta sannan Allah madaukakin sarki a hada bi kulli shay'in ilman a hada bi kulli shay'in ya kewaye da dukkan komai ilman ga sani duk abin da ka sani cikin fadin duniyar nan kakaf sama da ƙasa Allah madaukakin sarki ya kewaye da sani ya san komai ya san shi ya san yadda yake ya san ya yake ya san ɗabi'ar shi ya san rayuwar shi ya san yadda zai mutu ya san komai nashi ya sani Allah subhanahu wataala sannan wa ahsa kulli shay'in ya lissafi dukkan komai adadan ga lissafi wai duk adadin yawan komai da ka sani a cikin fadin duniya Allah ya san shi ma'ana yanzu adadin duk ko mutum nawa a cikin fadin duniyar nan Allah ya san su adadin yawan aljanun duk da a cikin fadin duniyar nan Allah ya san su adadin yawan mala'iku duka Allah ya san su kwari in ka shigo da dabbobi kowane jinsi Allah ya san ko guda nawa yake su a cikin duniyar nan ya san kuma waɗanda zai yi nan gaba in ka shiga cikin adadin shanu misali Allah ya san ko shanuwa nawa a cikin fadin duniyar nan in ka shiga a cikin awaki ya san ko awaki nawa a cikin fadin duniyar nan in ka shiga ga tumaki ya san ko tumaki nawa a cikin fadin duniyar nan in raƙon ma ya san ko raƙumi nawa a cikin duniyar nan har waɗanda za a yi nan gaba duka ya sani ka shiga cikin tsuntsaye tantabaru kaji zabi mene duk dai duk abin da ya zo maka to Allah madaukakin sarki ya san wannan abun ya san adadin yawa ne kuma ya san duk abin da yake gudanarwa to shine ya san dukkan komai ya lissafi komai ga ajiri ga lissafi subhanahu wataala fa'alul lima yuridu kuma shi Allah mai aikatawa ne ga duk abin da ya nufi saboda haka duk abin da Allah madaukakin sarki ne aikatawa shi zai aikatawa wanda bai niyya ba kuma ba wanda sai ya tilasta sai Allah yayi subhanahu wataala sannan shi qadirun mai iko ne shi alama ya sha'u bisa ga duk abin da ya so duk abin da Allah ya yi yana iya yi din ba wani abu wanda ya gagari Allah yi wanda ya gagari Allah ya aikata ko menene shi sannan lahul mulku mulki ya tabbata gare shi wato shine kamar yadda ne magana cewa shi mulki ne sama da ƙasa ko ina ne yake mallaka shi baki daya saboda haka ba wani mai mulki duk dai sauran masu mulki an dan yan masu ne ara masu ne Allah madaukakin sarki yayi zuwa wani dan lokaci shi yasa kaga an kaje lahira ai Allah madaukakin sarki da kai ne zai rika kira limanil mulkul yawm ina wani mai mulki yau ba mai motsawa lillahi alwahid alqahar mulki ya gaba yana ga Allah makadaici kuma wanda yake marin jayi to shine lahul mulku mulki ya tabbata gare shi wal gina da wadata ubangiji madaukin sarki ya wadata da kanshi bai bukatar komi bai bukatar komi bai dubara bai ba wani abu wanda yake jira ga kowa hasali ma kai sai ya baka ne sannan zaka samu to shi mawadaci ne saboda haka kuma da insha Allah ina ganin in muka samu lokaci daga baya halkan mai zuwa yana da kyau sai mu biyo waɗannan karatun da dalilai da abinda zai tabbatar da haka a cikin alkur'ani ga duk waɗanda maganganun da shi ma ya kawo din sannan walahul izzatu dukkan girma ya tabbata ga Allah madaukakin sarki ba wani mai girma sai wanda Allah in mai girma komi darajar mutum komi darajar mala'ika to Allah ne madaukakin sarki zai bashi daraja ya bashi girman da ya bashi Allah dukkan girma baki ɗaya na gare shi sannan wal baqa'u da wanzuwa wai ma'ana shine duk halitta kakaf za su kare za a yi lokacin da duk za a mutu abu su kaho kowa ya mutu Allah subhanahu wataala shi kadai zai wanzu walahul hamdu dukkan godiya ta tabbata ga Allah wasana'u da kuma yabo duk sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala ana cewa kamar ita godiya dinnan duk ta tabbata ga Allah ko da wani ne zai ma wani abu sai ka gode ma shi wannan mutumin mutum yamma wani abu na alkhairi sai ka gode mai kace ka gode to ai Allah ne ka shine wanda ka gode ma saboda ai shi inda Allah bai halicci wannan mutumin ba kuma ya bashi abin da shi mutumin ya baka ba ai da ba za ka gode mashin ba kaga har yanzu gode ta koma ga Allah kenan tunda shi Allah shi ya halicci mutumin da ya ma na alherin kuma shi ya ba mutumin alherin ma sannan ya dauka shi kuma ya baka kaga shi kenan duka godiya gaba ɗaya suna koma ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala walahul asma'ul husna wa sana'u da yabo dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala walahul asma'ul husna watan sunaye kyawawa sun tabbata gare shi wato sunayensa baki ɗaya dukansu kyawawa ne wato Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahim duk da sauran sunan nan baki da aka sani to dukkan su watan na Allah ne madaukakin sarki da haka malamai suna cewa har irin sunan su Abdaru irin su Al-Muntaqim din nan kaga Abdaru ma'ana mai wanda yake mai iya cutarwa ko wanda shi kadai ka iya cutarwa wanda bai isa ya cutar ba da kai ba in bai in bai niyya ba in bai so ba shi Allah madaukakin sarki to shine ma'anar Abdaru ko Al-Muntaqim kuma mai kama mai laifi mai azaba yawwa to shi ma duk suna cikin kyawun su ma saboda ai yanzu in mai mulki na mulki amma kuma zai bada dama ba zai hukunta wanda sun ka aikata miyagun ayyuka ba ai sai abu ya lalace ai ko sarki ne an ka ce gashi amma wani zai gaza ya ta'addanci ya kashe wani amma gashi yana kallo kuma sai da ya dariya kawai kyale ya hukunta shi to ai wannan mulki na shi lalace shine bai ba saboda haka waɗannan sunayen baki ɗayan su da masu dukkan su na Allah duk kyawawa ne baki ɗaya to shine walhul asmaul husna wasifatul ula da sifofi madaukaka duka sun tabbata ga Allah la dafi'a ba mai tunkudewa da ma kaza ga abin da hukunta duk abin da Allah ya hukunta sai ya faru ba wani wanda sai tunkude wannan abin ya hana wannan abin ya faru shine la dafi'a lima kaza kinan wala mani'a lima a'ta sannan ba mai hanawa ga abin da ba mai watan hanawa ga abin da ya bayar wai duk abin da Allah madaukakin sarki ya baka ya kaddara sai ka same shi to ka sani babu wani wanda ya isa ya hana wannan abin ya zo hannunka sai ka same shi din ya zo hannunka din to shine shine wala man alima a'da yaf'alu shi Allah yana aikata fi mulki a cikin mulkin shi yana aikata ma yuridu abin da ya nufi ne duk abin da Allah madauki suke so shi yake aikatawa sannan wai hukumu yana hukunta ma fi halki yana hukuntawa a cikin halitta tai ma ya sha abin da yaso shi yake hukuntawa a ciki ba wani wanda yasa ya canza kuma sannan la yajusawa ban shi Allah baya kaunar lada wai duk abubuwan da yake wa bayan shi na ni'ima da fadala da mi da mi dukan su bai bukatar wani mutu ya bashi wani sakamako akan abin da ya aikata shine la yajusawa ban wala ya khafu iqaban kuma baya jin tsoron wata azaba wai ma'ana mutane su aikata mugun aiki ya azabtar da su ko ya halakar da su ko ya musu wani abu to bai jin tsoron wani ya aikata wani ya ce zai zo ya rama to bismillah in ka isa amma yanzu dan adam ne za ka gani ya taso yana wani rashin kunya yana cewa sai na kashe shi to ya haƙiya da shin in ya kashe shin karshe shi ko sai ya rasa yanda za sai ya rasa yanda za sa kanshi saboda haka saboda me saboda jin tsoron abin da zai biyo to shi Allah madaukakin sarki baya jin tsoron duk wani abu daga zai biyo daga halittar shi shine wala ya khafu iqaban kenan sannan laisa alaihi haqqun babu wani haƙi wanda an wajibi akan Allah ba dole ga Allah a ce wai dole dole sai Allah ya ma abu kaza babu wannan ga Allah madaukakin sarki kawai falala ta ce kasa yayi mana abu sannan wala alaihi hukumun kuma ba wani hukunci wanda abisa kan Allah a ce Allah za a mai hukunci na abu kaza ya aikata ba daidai ba an ka ce hukumun alaihi hukunci gare shi ma'ana na laihi da aikata kenan to shi Allah madaukakin sarki ba wani wanda isa wanda zai ce ma Allah hukunci sannan fa kullu ni'matin dukkan kowace ni'ima minhu daga Allah wanda kaga Allah yayi to wannan ni'imar da Allah madauki sarki fadalun fadala ce daga gare shi ba dole bane gare shi ba saboda haka in ya gada ma ya ba mutum fadalat in ya gada ma kuma ya ki bayarwa saboda haka falala ce ka sa ya baka ba don aikin ka ba ba don dubarar ka ba ba don wayon ka ba ba don hikima ka ba don komai ne naka Allah zai dauka abu ya baka ba la'alla kuɗi ne ya baka mulki ne ya baka ilimi ne ya baka wata alfarma ce ya baka ko lafiya ce ya baka ko ma menene dai Allah ya baka to falala ce da gare shi ba dole don ba wani abu kan mai wanda zai sa ya maka ba sannan wa kullu nikimatin dukkan wata azaba minhu daga Allah kuma adalun adalci ne don Allah ya azabtar da halitta ta adalci ne masu ma'anar adalci ya musu shine na farko dai mun sani Allah saboda adalci ne baya azabtarwa sai in kai ka aikata laifi amma wata kabba kai ka sa'a mashi ba bai azabtar da kai ai Allah bai azabtar da mutane saboda shi ba zalimi bane saboda haka baya zalunci kawai ya maka azaba ta da abin da ka aikata din ba don hakan ka kaga shi in ka ga ya maka watan hukunci na wata azaba to adalci ne maka hukunci ne maka da abin da ka aikata sannan kuma bayan wannan ai kuma duk ma mu aji wannan gaba daya ai halitta duka baki ɗaya halitta ce ne shi Allah madaukakin sarki to yanzu in Allah ya azabtar da halitta ce kaya ne ne don yayi abin da ya kaso da kaya ne to me an laifi kai kan kaɗan adam ma da wasu abubuwan da kan mallaka waɗanda ba kai ka halicce sun ba amma an baka dama kai wanda ka so da su tunda yanzu za ka zo misali sai a ce kana da kaji kaga dama ka zo ka ce a kame ki waccan ka zo ka yanke shikenan ka ce a sake waccan ta tafiyar ta kaga in ka kula wannan kayan kayan ki ta ka kashe ta waccan kuma ka sake ta kuma baka da zunubi ko daya saboda me saboda kayan ka ne naka ne mallaka ka ne don haka don kayayi wa da kaga dama da suwa ba komai to kaga ai halitta Allah inda duk zai sa su wuta baki daya kayan shi ne yadda ka san kana da surufi kai ma ka kashe wanda kaga dama cikin dabbobin ka kayan ka ci baka da laifi haka Allah in ga dama ya sa al'umma ta cikin azaba duka baya da laifi saboda haka duk wata azaba da haka Allah yi adalci ne daga gari shi saboda haka mutane su ne aikata abin da zai jawo aikata din a masu azaba to shi ne a kullum kullum adalin sannan la yus'alu ba a tambayar ba a tambaye shi shi Allah madaukakin sarki amma ya fa'alu dangane da abin da ya aikata wai Allah ya abaka zaka ce dan mi Allah yi Allah madaukakin sarki ya aikare haka nan amma wa musu kam sauran halitta baki daya yus'alu na dukkan su sai an tambaye su dangane da abin da sun ka aikata ko na kware ko wanda ba na kware ba sannan mawjudun shi Allah saman ne qabla al-khalqi tun gabanin halitta baki daya kamin ya halicci halitta shi Allah da ma tuni akwai shi kamar yadda insha Allah wanda nace zamu dawo sai mu bayanan su da dalilai in Allah yadda za a ji karin bayani a can daga shi samamme ne gabanin dukkan halitta baki dai shi Allah na farko ne wanda farkon nashi baya da farko sannan laisa lahu qablun shi Allah baya da gabani a ce ai kamin Allah lokaci kaza ai kaza ba wannan lokacin wanda aka kamin Allah din ba shi kamar yadda wato wani yake tambaya wani malami wai akarmakallahu wai shi Allah tun can da da da duk akwai shi sai malam ya ce mai ato ai ita waccan da da da din shi Allah shi yayi ta kaga amsa ta amsu saboda haka wato tun kamin komi da komi shi Allah akwai shi farkon shi baya da farko sannan wala ba'adu kuma Allah baya da baya wai a ce wai ai can lokacin da Allah zai kare za a yi kaza za a yi kaza subhanahu wataala babu wannan baya Allah bai da baya baya da gabani baya da kuma baya wato shi karshe ne shine na karshe kuma karshen wanda baya da karshe wala fauku sannan kuma shi Allah madaukin sarki baya da sama wala tahatun baya da karkashi wala yaminun baya da dama wala shimalun baya da hagun wala amamun baya da gaba wala khalfun baya da baya wai ma'ana shine ai halitta wadda adda jiki ita ce zaka isko kamar yanzu misali wannan biron sai a ce gashi kaga ai idan ne mashi haka to in za a yi lissafi ai kaga akwai sama ne akwai ƙasa ne akwai gabas gare shi akwai yamma gare shi akwai kudu gare shi akwai arewa gare shi to shi Allah ba jiki ne ba balai ko a ce ga watan saman Allah ga ƙasan Allah ga wajen dama ɗin shi ga wajen hagu ɗin shi ga gaban shi ga bayan shi to Allah ba halitta bane shi ne ma'anar ɗin wala fawqun shi Allah ba ya da sama don ba jiki bane irin ta halitta irin ta halitta ba wala ta hatu baya da karkashi saboda me saboda shi ma ba halitta ce ba wala yaminun wasu kuma suna cewa wala fawqun din nan shine sama wala ta hatun ko karkashi duk baya da su ba wala yaminun ko dama wala shimalun ko hagun shi Allah madaukin sarki duk baya da su ba saboda me saboda shi ba jiki bane halitta ba wala amamun kuma shi Allah baya da gaba aka ce ana iya cewa shi gaba din nan wato gabas kenan wala khalfin ko baya yamma kenan sai ya zama kenan duk an haɗe jihohin baki ɗaya shidda sama da ƙasa gabas da yamma kudu da arewa kenan to shi Allah duk baya da waɗannan saboda me saboda shi ba halitta bane ba jiki bane balle a ce ga Allah tsaye ko zaune ga gabas gare shi ga kudu gare shi ga sama ne ga ƙarshe ne ba Allah subhanahu wataala ba jiki bane ba hankali ba zai kama sifofin Allah madaukakin sarki ba saboda shi Allah madaukakin sarki ba halitta bane sannan kuma hankali bai iya gane dama duk abinda bakin abinda Allah ya bamu wato khawas ne guda guda biyar Allah ya bamu su kadai ne muka iya amfani da su mu gane wani abu to su ko waɗanda abubuwan guda biyar duk ba su iya kama Allah maɗaukin sarki ji ba mu iya jin Allah da mu gani ba mu iya ganin Allah da idonmu ɗanɗanawa ba mu iya ɗanɗana Allah da harshenmu shaƙawa ba mu iya shaƙawa mu ji Allah sai shafawa da hannu ka taɓa ba mu iya kuma taɓa mu ji Allah subhanahu wataala to mu wannan gabon su kaɗai ne Allah ba mu waɗanda muka iya fahimta mu san abu to kuma wannan gabon ba su iya kama Allah subhanahu wataala saboda haka duk wani abu da zai darasa maka ga tunanai na sifanta Allah ka watsar da shi kaka kuskura ka sifanta Allah da wata sifa ko kaɗan ta halitta sai dai a sifofin shi an ka ambata kamar irin waɗanda muka wucen baya dinnan amma ba siffa ta jiki na halitta haka ba subhanahu wata'ala ya fi ƙarin haka nan to shine duka Allah baya da waɗannan sannan wala kullun ko duka wala ba'dun ko sashi wato ko duka din nan ai kaga in ka kula duk halittar da za ka gani ai abubuwa ne ajiza ne sun ka haɗu sun ka bada wannan yanzu misali sai ka ce mutum in ka ɗauko mutum gabbai ne sun ka tattaru kala-kala daban-daban sun ka bada matsayin mutum ɗin akwai kai akwai kunne akwai hanci akwai baki akwai ido akwai hannuwa akwai kafafuwa akwai ciki akwai kirji akwai dukkan dai ga sunan su ne sun ka taro gaba sun ka nunkule sun ka bada matsayin mutum ko yanzu in za ka ga mota misali ai mota abubuwa ne sun ka taro da yawa sun kai ta ko za ka same ta akwai inji ciki akwai kujeri akwai irin stiyari akwai lagiroto akwai tanki na zuba mai akwai mai haka za ka isko abubuwa ga sunan su ne an kartara gaba daya ga bodi da komi su ne an kartara an kartara sai sun ka zama mota amma kuma kowane daban to shi Allah madaukakin sarki ba haka ne yake da halitta yanki yanki ba saboda haka ba dunkule yake ba za a cewa ai gashi shi Allah madaukakin sarki an ka dunkule gaba daya ga wanda siffa ta take ba wala ba'adun ko kuma sashi wai ma'ana a ce sashi kamar yadda ne ba da misali yanzu cewa ai sassa ne suka taruwa su ba da duk kowace halitta da za a samu din to shi Allah duk ba haka yake ba saboda haka wala kullun wala ba'adun kenan sannan wala yuqalu ba a cewa mata kana wai yaushe shi Allah ya kasance ka ce wai shi Allah yaushe kasance subhanahu wataala ya kare haka nan kaka kuskura zuciyarka ta darsa maka wannan wala aina kana ko kuma wai ina ne shi Allah ya kasance wai ina Allah yake kaka kuskura zuciyarka ta darsa maka ka ji kana jin wai ina Allah yake wannan ba aƙida ce ta kware ba ba aƙida ce mai kyau ba ta cewa Allah ina yake ko yana wuri kaza ba sannan wala kaifa wala kaifa kana ko kuma wai yaya shi Allah ya kasance wai ta yaya an kai shi Allah ya samu kowa ya halicci ko menene subhanahu wataala kaka kuskura zuciyarka ta rasa maka wannan ta kawo maka shine wala kaifa kana ko ta yaya shi Allah ya kasance din kaka kawo wannan wannan aƙida ce wadda take mara kyau in zaka sifanta Allah da wannan sai ya ce kawwanal akawana shi Allah shi ya kasanta da dukkan kasantattu wai ma'ana shi ya halicci dukkan halittu baki daya wada bara zamana kuma shi ya jijjuye dukkan zamanna baki daya wai ma'ana duk abin da za ka gani ga zamani Allah shi ke gyara shi shi ke kawo lamari abu kaza da kaza duka Allah madaukakin sarki shi ke kawo su sannan la ya taqayyadu bil zamani shi Allah baya da bai baituwa da zamani a kebance a ce zamani kaza dai aka samun Allah a'a ba zai yi ba Allah ba haka yake ba kowane lokaci kowane zamani a ko wace halitta duk suna tare da Allah subhanahu wataala to shine don haka ba a sifanta Allah a ce watan a kimance shi da wani wuri daban da zamani a ce zamani kaza ake samun Allah wala ya khatasu bil makani kuma Allah ba ya kibantuwa da wuri a ce wuri kaza daya yake kamar masu cewa Allah yana can bisa al'arshi a'a subhanahu wataala ya karya a cure shi a tattare shi wuri guda ba halitta bane ba jiki bane kawai maballe ko a tattare shi wuri guda a ce bisa yake a'a ya riga ya ga mana cewa duk halitta shi yana tare da ita wa huwa ma'akum aina ma kuntum yana tare da halitta ce duk inda halitta shi suke saboda haka sai su ta kawo shibuhohi an ka ce Allah yana tare da halitta ta ko ina to ai ko ina ai har cikin shadda ba akwai halitta ba ciki na har da cikin shadda subhanahu wataala to yanzu ya ilahi ai in ka duba harkoki baki daya kowace duniya haka Allah halice ta ai ita shaddan da ka kallo ai wata duniya ce can da mai ita ma gogo ta wasu halittar daban tun da kai ba ka iya shiga cikin ta ka zauna can ka rayu can ciki dindindin duniya wasu ce to shi kenan duk ka koga ko tun da duniya Allah ya yi ta ba guda ba daban-daban ya yi duniyar kaza ya yi duniyar kaza duniyar kaza to ashe kenan tun da ko haka ne ita shaddan da kai kallo duniyar wasu ce can ai kana ganin harkokin da suka yi ciki su su abin da kake kallo kazanta da jisa da menene su wajen su ai lahiyar abinci ne kamar ka hada shinkafa da nama da sauran abubuwa abinci su haka suke kallo abin da cikin shadda su watan halittar da a ciki din za ku ga haka tasu duniya ce daban kenan saboda haka kakka kuskura shi Allah kuddusu ne shi ya kakka kaddara wani abu wannan shibohi ne waɗanda shi ɗan yake kawowa yana sanyawa Allah madaukakin sarki ba a kibance shi a ce wuri kaza yake yayi ƙarfi a kibance shi da wuri shine ma'anar wala yahtasu bil makani ba ya kibantuwa da wuri wala yalhaquhu wahamun zato baya riska Allah zatonka kai zaton cewa kai ai ga yanda Allah yake ubangiji madaukakin sarki yayi ƙarfi hakan kakka kuskura zatonka ya kaudurta maka ga yanda Allah yake wala yukayyifuhu aqalun hankali bai iya hakikantar da Allah ya ce lalle tabbas na tabbatar da gawa da sai fa Allah take ga hankalinka to Allah madaukin sarki yayi karin haka nan sannan wala yalhaquhu wahamun nan da nan wala yanhasiru fi zihni baya takaitowa a cikin kwakwalwa wai ma'ana cikin fahimtar ka ka ce dun na fahimci wa da hakikanin Allah madaukin sarki yake da kwakwalwa ka na halitta ka ta ta misali ba wai ka ce za ka halici ka fahimci halitta Allah ga wanda siffar shi take ga wanda yake a'a Allah madaukin sarki ba a siffanta shi da halitta saboda haka watan a kwakwalwa ba ta iya bai Allah bai kibantuwa a cikin kwakwalwa bai takaituwa a cikin kwakwalwar mutum da tunanin shi ya yi ƙarfin duk tunanin da za ka yi sannan wala ya tamathalu fi nafsi Allah ba ya misiltuwa a cikin rai ka misilta shi ina jin ka yanda yake wala ya tasawwara fil wahyi ba ya surantuwa ka zana hoto ne a cikin fahimta ga kalmar wahami an ga ce wahami wa kasa yana zuwa zato ko kuma kayi abu baka ma san kayi ba kila haka ana ce mashi wahami ko kuma kayi abu amma kana ganin kamar daidai kai amma ba to ana ce mashi wahami to shi dai Allah baya surantuwa a cikin zato sannan wala ya takayyafu fil aqli baya haqiqantuwa a cikin hankali ya tabbatar da shi ya wala talhaquhu al awhamu sannan zato baya zace zace baya riska baya risko Allah wal afkaru da tunani ko zatonka ko tunaninka ba zai iya riskar Allah madaukakin sarki ba kuma shi Allah madaukakin sarki shi ma duk bayar waɗannan halitta da ake magana a ce wai Allah in zai abu ya yi tunane zan yi kaza in yi kaza a Allah subhanahu wataala ba haka ne yake ba duk abin da zai yi kai tsaye zai yi shi inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqulu hukum fayakun kawai subhanahu wataala jalla saboda haka shi ubangiji ya girma an tashbihi an shabihi daga kama ba wata halitta wadda ta yi kama da Allah madaukakin sarki a ce watan ai ga wata halitta wanda Allah ya kama da shi ya subhanahu wataala ya kare haka wan naziri haka nan da wari naziri a ce wai ga wani wanda suke wari ne da Allah tsara juna ne da shi da Allah subhanahu wataala shi Allah farkon shi baya da farko dukkan halittar za ka gani sama da kasa ita kuma tana da farko to shine wan naziri ya kini ko kuma ka ce wari Allah baya da shi laysa kamithlihi shay'un mala ya dunkula magana ce kai kai bari in faɗa maka babu wani abu irin Allah don haka duk wani abu da tunaninka zai kawo maka ya kaddara maka ba kamar ba bai kama maka Allah madaukakin sarki laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir kuma shi mai ji ne mai gani ne duk abin da yake gudana saboda haka Allah madaukakin sarki sai dai kai imani kawai ka tsaya hankalinka domin ai ko ga al'amuran wannan ne zaka samu waɗanda hankalinka bai isa ya gane ke ba sai dai imani kawai balle Allah madaukakin sarki yanzu misali ana cewa wai hankali yake cewa wai shi ai ya gane abin da yasa an ka ce ayi taimama in za a yin sallah a'a an ka ce me to menene addalili Allah ya ce ai hikimar da a cikin cewa ayi alwala in za a yin ayi Allah kai ne kasan ce ai hikima ya hankali ya ce ya gano hikimar ta sa an ka ce ayi alwala in za a sallah to shi ne aka ce to menene hikimar sai ya ce saboda ai koda wurin wani sarki zaka taya ai sai ka dan wanki jikinka mana wanda zaka dan taya da haske ba ka taya kana da kazanta balle zaka gana da Allah madaukin sarki an ka ce to madalla to amma yanzu abinda an matsala sai an kace kuma yanzu idan ka yi alwala kana gamawa yanzu kuma sai ka yi ri tusa kenan ko to alwalar ta kare to shi kuma nan kuma ga jikin ka nan da kyawun nashi din tunda ka ci dama don ita da hasken jiki ne to jikin nashi yana nan yanzu ruwan ba ko bushewa ba su yi ba yana gama gashi yayi rihi an gashi amma ta kare sai ya canza wata nan kuma me ka gano ya ce at hankali ya ce to nan kan bai gane abin da ake nufi ba an ka ce to bari a kara maka yanzu kuma sai an ka ce in mutum yayi bai dan ruwa yayi bai samu ba sai an ka ce ya dafa kasa sai ya taimama to yanzu in hasken huska ne ya kasu a ta da ita gaban Allah wurin gana da shi to in ka yi taimama kasa ka dafa ka shaha ga huskarka ai kawai ma ka kara bata huskar jiki ne naka to nan homi zaka ce hankali hankali ce aina to kaga kenan wannan ma kenan ba za a isa hankali bai gane wato balle Allah madaukin sarki Allah hankali baya sifanta Allah ko sifar da ta zo alkurani ai kaga huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin din nan kaga sifofi ne waɗanda hankalinka ba zai iya hada maka su ba da hankali ba an ci shine na farko amma kuma sai dai farkon nashi bai da farko kamar yadda ya zo a hadisi to sannan kuma an ce shine na ƙarshe amma kuma ƙarshen baya da ƙarshe kai baka san farkon da bai da farko ba da kaji an ce farko abu kaza to sai hankalinka ya kawo maka farkon an ka ce shine na ƙarshe da an ce ma abu ƙarshe shi kuma kai tsaye zaka san ƙarshen to shi ko ƙarshen bai da ƙarshe kuma harkun bai da harku ya hankalin sa kiska zai gwada maka harkun da bai da farko da ƙarshen da bai da ƙarshe sai an ka ce kuma az-zahiru shi Allah shi ne mafi bayyana shi bai nake ga fili kuma gashi baka taba ganin shi ba ya hankalin ka zai gwada maka abun da yake ga fili bayyane amma kuma kai baka taba ganin shi ba hankalin ka ba zai gwada ba sai dai imani sannan an ka ce al-batin kuma shi Allah shi ne wanda yake boye to ka gani don Allah hankalinka a zai iya haɗa maka wannan abun a ce ɓoye ne shi kuma bayyane ne shi duk lokaci guda hankalinka ɗai hankali ba zai iya kwatanta shi ba sai dai imani ai in ka ji an ce ga abu yanzu ga hili bayyane to ba ɓoye yake ba in ka ji an ce abu ɓoye yake kuma to ba ko bayyane yake ba waɗanda kiwoshin sunaye ne ba su haɗuwa saboda haka Allah madaukin sarki sai dai imani kawai a sallama ga Allah madaukin sarki kada a kuskura a sifanta Allah da ciki ko da wani halitta ko da wani abu daban wanda tunaninka zai kawo ba to da yake halka ta dan yi tsawo don da ba mu so ta yi tsayi haka sosai ba saboda haka insha Allah za mu tsaya nan in mun ka dawo halka ta gaba za mu biyo waɗannan karatun da mun kai yanzu da dalilai na ayoyi da suke goyon bayan tabbatar da waɗannan abubuwa na wannan aƙida da ainihin wanda littafi na mushi da suka kawo saboda haka insha Allah za mu za mu kawo shi in Allah ya da in zama halka mu ta gaba mu biyo su da dalilan su a cikin alkur'ani ko a cikin hadisai waɗanda suka zo daidai gurgudu insha Allah za mu tsaya nan saboda lokaci yayi mun ja halka ta ya tsawo da yawa saboda gudun kan mu dace karatun ya zama ya ji kirkiri muna fatan Allah ya muna jagora Allah ya dora mu akan watan kyakkyawar hanya kuma muna fatan Allah ya gafarta mu dukkan zunuban mu ya karbi dukkan ibadun mu baki daya alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zan takaita anan dan uwanku a cikin addinin musulunci Sanusi Sheikh Ibrahim dan malam Nasarar Godal a Zamfara State Nigeria assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh